أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau bakwai ga watan biyar miladiyya 2021 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan Ramadan kuma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi wannan zai zama majalisunmu na 26 insha Allah ta'ala kuma tafsirinmu yana gudana a cikin suratul araf da izinin Allah za mu tashi aya ta 25 insha Allah kafin nan akwai tambaya wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara ma malam lafiya kuma ba da lada malam tambaya ta ita ce menene gaskiyar maganar da ake cewa shin bishiyar da annabi adam ya yi ne sai Allah ya kaddara ba zai haɗe ba sai ya tsaya mai a makogoro adams apple ita kuma na na hawa'u tun da ta haɗe sai ya tabbata sai ya sababa mata haiza a kowane wata wassalamu alaikum wannan isra'iliyat isra'iliyat ne a cikin littafan da suka gabata ake samun waɗannan labaran su kuma isra'iliyat suna da haɗari isra'iliyat su ne ababen da aka same su a cikin littafan da suka gabata su littafan da suka gabata abinda aka ɗora mana mai yadda cewa allah ya saukar da su shine al'imanu bil kutub imani da littafai cewa tabbas allah ya ba annabi musa littafi Allah ya ba annabi Isa littafi Allah ya ba annabi Dawud alaihi salam littafi ya ba annabi Ibrahim suhufu Ibrahim Allah ya ba su littafi amma Allah bai hukunta mu da waɗannan littafan ba sannan na biyu littafan an goge su sannan na uku bayan Allah ta'ala ya goge hukuncinsu ba a hukuntar da mu da su ba to kuma an jirkita su Allah ba mu labari cewa Yahudawa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi suna canza magana daga inda aka yi ta daga yadda Allah subhanahu wata'ala ya aje ta shi yasa Isra'iliyat a tafsiri suke da haɗe ba a aiki da su ba a fassara alkur'ani kai tsaye da su abinda wasu malamai suka yi sassauci a game da isra'iliyat shine sunayen wasu abubuwa shi ma kuma kauli rajihi ba a so a aiki da shi misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa akwai imra'atul aziz ko قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق sai su ce imra'atul aziz sunanta zulaiha babu a ƙur'ani babu a sunna amma ina aka samu wannan sunan an samo shi ne a cikin wancan ilimin na isra'iliyat hakanan ‘ya'yan annabi adam salam Allah ya ba mu labari watulu alaihim na ba abu na adama bil haƙƙi id ƙarraba ƙurbani sai su ce sunan ɗaya habilu sunan ɗaya ƙabilu kaga duk babu abin da ya tabbatar da waɗannan sunaye babu a ƙwar'ani babu a sahihin sunna sahihin sunna haka nan misali na uku da za mu iya bugawa sunan sunan sunan da Allah ta'ala ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dih Allah ya ce a bigi wannan mamacin na banu Isra'il da wani sashi na na saniya to zaka ga wasu malamai sai su rika kawa sai su ce bindi shi ma babu dalilin da ya tabbatar da shi to abin da ya fi shine isra'iliyat mutum ya aje musu kayansu a fassara alkur'ani da alkur'ani a fassara alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a fassara alkur'ani da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai shike ka huta ko kuma a fassara shi da zalla harshen larabci a inda yake bukatar larabci kawai wannan yana ciki cewa na na hawa'u bata ta haɗiye nata annabi adam bai haɗiye nasa ba ba daidai ba ne wannan magana magana ce ta isra'iliya Allah ya ce mana sun ci ba aka lamin ha fabadat lahuma sau'atuhu can kuma ce falamma za ka shajara ta badat lahuma sau'atuhu Allah ya ce mana sun ci ko sun ci ne ci in aka ce ka ci abinci ne ake nufi ka ya shige ciki ya bi ta makoshi ya tafi zuwa na ina ya tafi zuwa matsar mama ma'ajiyar abinci kaga shi ne wannan sau da ka a tsaya inda alkur'ani ya tsaye da mu magana wani adams apple duk wannan isra'iliya ce magana cewa na na hawa ta haɗiye nata sai ya zama mata haiza daga nan take fitar da jini duk wata-wata mata kuma suka zama suna yi duk labarai ne ai a cikin irin waɗannan labaran za ka samu hatta wannan zanen yatsun hannunka a ina aka ce an samo shi a labarai ba waɗannan wai matan matan matan da aka ba su matar aziz ta ba su abin yankawa da wuka وأعتدت لهن متكعا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم to kenan kafin annabi kafin annabi Yusuf tazarar shekara nawa ce tsakaninsu da annabi Adam duk abin da ka gani a halittar lafiyayyen mutum to annabi Adam na da shi duk abin da ɗan adam lafiyayye ba daga baya halittarsa ta canza ba ko kuma ya samu matsala a halittarsa to annabi adam na da shi so da ka da wannan tsagon hannun kuma wannan tsagon hannun da layi-layi da hannu yake da shi yana ɗaya daga cikin ababen da Allah ta'ala ya ajiye ƙwarewarsa da gwanancewarsa a halitta ba na wani da ya daidai da na wani yanzu tana ɗaya daga yan yana ciki ku tambayi masana security yana ɗaya daga cin abin da suke amfani da shi wajen gane masu laifi da tantance su wannan tafin hannun naka masana tsaro sun san tasirin waɗannan abubuwa sannan binciken da ake yanzu kaga akwai abin da ake ci mishi albasamatul wirafiyya albasmatul wirafiya bincike ne yanzu da ake yi a jami'o'i likitoci na bincike a kansa wannan tafin hannun naka ga shi nan alal akalla ga su thumbprint ma duk waɗannan da ake da su yanzu to kaga shi ne wannan so da haka wannan labari ne bai tabbata ba daga Allah maɗaukakin sarki bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ta'ala ya ce walakum fil ardi mustaqarrun ko wa mata'un ila hin ko qala fiha tahyawu a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ce qala fiha tahyawna Allah ya ce a cikin ta za ku rayu ƙasa ke ai Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam ya saukar da matarsa Hawwa sannan ya saukar da Iblis ko tun kafin su to sai Allah ta'ala ya ce musu su zauna a ban ƙasa wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi wa lakum fil ardi mustaqarrun kuna da matabbata wajen da aka kaddara muku ku zauna a cikin sa na wani lokaci wa mata'un ilahi kuma an kaddara muku wata rayuwa da za ku yi a cikin duniya ilahin zuwa wani lokaci kowa da lokacin da Allah ta'ala ya kaddara masa ya mutu sannan kuma akwai lokaci na ƙarshe wanda zai zama babu kowa hina yarithullahu al-ardha wa man 'alayha a lokacin da Allah zai gaje ƙasa inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilaina yurja'u Allah ta'ala ce mu za mu gaje ƙasa da waɗanda suke rayuwa a samanta sannan dukkanin su za a dawo da su wajen bayan Allah ya ce haka sai ya ce qala fiha tahyawna Allah sai ya ce a cikin ta za ku rayu ita wannan ƙasar wa fiha tamutuna sannan kuma a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajun sannan kuma a cikin ta za ku za a fitar da ku a cikin tsaha Allah ta'ala cewa yi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra min ha khalaqnakum ko daga gare ta muka halice ku sannan kuma a cikin ta za mu sa ku in kun mutu sannan kuma a cikin ta za mu fitar da ku wani lokaci na daban sannan a mursalati ya ce min alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata Allah ta'ala ce alam naj'al al-ardha kifata ashe ba mu sanya ƙasa ta zama jaka mai ɗaukar ku ba al-kifat jakunkuna Allah ta'ala yayi ƙasa a matsayin wani abu mai ciki gawa ga mutane ahya'an wa amwata da masu ransu da mamatansu in kana rayuwa a ƙasa kake rayuwa a ban ƙasa in ka mutu kuma ƙasa za a maida kai kaga ka'ida ce kuma dama ita ce asalinka shi yasa malamai suka ce wannan yana cikin sirrin da yasa aka ce ai taimama da ita a cikin taimama akwai mai da kai zuwa ga asalinka sannan kuma a ciki akwai kaskantar da kai lokacin da za ka ɗibi ƙasa ko ka buga ƙasa kai taimama kana nuna kai makaskanci ne waye isa ka kai waye isa isa ka wannan ba Allah ka ba kawai isa ka goga ƙasa a jikinka kaga wannan yana koya maka ka zama bawan Allah wanda bai da girman kai to shine wannan mala as-sa'di rahmatullahi alaihi yace lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa da kuma zurriyarsu ƙasa sai ya ba su labari cewa ga yadda za su zauna kuma ya ba su labarin cewa ya sanya musu rayuwa bayan rayuwa za su mutu sannan wannan rayuwar da za su yi ta a duniya cike take da jarabawa mashhunatan bil imtihan wal ibtila cike rayuwar take da jarabawa da gwaji ba rayuwa bace da za a zo a yi ta ta dadi komin dadin da zaka ji a duniya to akwai jarabawa a cikin wannan dadin ka bi duk wani dadi da ka sani akwai a duniya zaka ga akwai wahala a cikin sa akwai wahala a ciki sannan kuma Allah ta'ala ya ba su labarin cewa ba za su gushe a cikinta ba zai ta aiko musu da manzanni sannan kuma zai saukar musu da littattafai har lokacin da mutuwarsu za ta zo fayudfanu na fiha sai a rufe su a ƙasa ƙasan nan ita duk matsayinka ita za a je a haƙa a sa ka a ciki ba shimfiɗa ba komai wata marufin luhudi bila firashi a tusa ka a cikin ƙasa babu shimfiɗa wannan darasi ne babba shi sa duk ranar da makabarta ta koma ba ba wajen wa'azi ba ba wajen da zaka wa'azantu ba ka je makabarta amma ba ka jin kunya a kira ka kai ciniki a cikin makabarta ba ka jin la ba ka jin kunya ka ce wani ya tura maka ga account din zaka turo mishi a cikin makabarta ba ka jin kunya ka shiga makabarta kai zagi an kira ka a waya kai fada ya kamata mutum ya makan shi fada idan makabarta ta zama masa ba haka ba ba wajen wa'azi ba ya kamata yi tsoron haɗuwar shi da Allah makabarta ya kamata duk lokacin da mutum ya je ta sa mushi wa'azi ta sa shi ya kuka in bai yi kukan ida bai yi kukan zuci kun gani daga nan kuma idan suka gama rayuwarsu in ji sai Allah maɗaukakin sarki ya tayar da su bayan sun mutu sannan kuma ya fitar da su daga wannan gidan na kabari a fitar da su a mai da su gida na hakika shine lahira Allah ya sa mu cika da imani Mala al-Usaimin rahmatullahi alaihi ya ce, Wannan aya daga cin fa'idojinta, annahu la yumkinu al'aishu illa fil ard li bani Adam, ba zai yi ɗan Adam ya rayu a wani waje ba in ba a ƙasa. I, Allah ta'ala ce, fi hata hayauna, a cikin ƙasa za ku rayu. Shi ne sai ce, a kan haka wa bina'an ala dalika, da haka ne in muka yi gini akan wannan ka'ida. أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب محاولة يائسة wannan yana raddi ga kafirai turawa da suke ganin za su iya rayuwa ba a ƙasa ba ko dai fi ba'dul kawakib su ce sun gano wani tauraro babba amma ana yanka filaye a ciki ana rigima tsakanin amerika da rasha ko ana rigima tsakanin amerika da faransa waye ya mallaki kaza kaji ana faɗin akwai murabba'in kaza a can wannan ko kuma su ce za su rayu a cikin marakib mutum sai ya ce wai zai je ya samu teku kawai zai rayu a cikin teku ya ce muhawalatun ya isa wannan wani kokari ne kasashen kokari ba ƙarya ne ba zai yi wa ɗan adam ya rayu a ban a cikin in ba a ban ƙasa ba ba yadda za ka yi ka rayu a cikin teku Allah bai kaddara maka ba kai ba kifi ba ne kai ba kwaguwa ba kai ba kwado ba to ya za ka yi ka ce za ka rayu a cikin teku ba laifi ka shiga cikin teku dama teku ayar Allah ce duk lokacin da ka je bakin teku ko da ba shiga ciki kai ba to sai ka gane Allah Allah ne haka nan taurarin wanda ya ga zai iya zuwa aka ya samu damar tafiya ya je ya je ya gano ayar Allah amma ya sani ba zai iya zama a can ba sai ka tafi da iskarka sai ka tafi da ruwanka wannan kutun na bayan su fa iska ce aka aka diddila a ciki ranar da ta kare shi kenan ranar mutum shi ma ya kare kenan ko so daga ƙasa ita ce ta ɗan adam a nan Allah ta'ala ya kaddara masa ya rayu ka gani saboda haka li'annahu labudda an yakuna mustaqarruhumul arda domin dole matabbatan ɗan adam tunda Allah ya kaddara musu lakum fil ardi mustaqarrun matabbatan ɗan adam ita ce ƙasa nan Allah ya kaddara mana za mu rayu a ciki sannan wannan a cikin darasin wannan ayar Allah subhanahu wataala na nuna mana cewa duk inda muka tsinci kanmu mu so wajen akwai darasi na cewa ka so ƙasarka ƙasarka ka so ta inda za ka rayu a cikin kaya ya lalace me yasa kake gyara gidan da kake shiga ka kwanta me yasa kake yin ɗaki mai kyau me yasa kake yin hata ban ɗaki ma inda za ka shiga ka biya bukata wani ban ɗakin ya fi ɗakin mutane da yawa kuɗin da wasu masu dukiya suke kashe ma bayika in za su gina sai ya gina ma wasu masu talaucin gidaje ashirin wani ma gidaje talatin wani ma gidaje ɗaya sai ka ji ana ba da labari ana cewa komai daga dubai aka siyo komai kan famfan kawai ya isa a ba wani kudin sai je sai fegi kan famfo to kan famfon zinariya suna yi inda mutum zai tsuguna ya bayan gida na zinari ko na azurfa to ka gani to me yasa kuma ƙasar ka gabaki ɗaya ba za ka ba da gudunmuwa wajen gyaruwarta ba me yasa ba za ka so ƙasar ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ƙasarsa ku duba zaman da manzo Allah sama yayi a Makka shekara 50 53 wahalar da shi ake yi tun shekaru 13 tun ranar da annabi sama ya zo ya wa'azi ya ce shi annabin Allah ne tun daga ranar bai huta ba ƙarshe neman shi suka yi su kashe shi ko Allah ya masa wahayi ya hijira ya gudu ya koma Madina amma ranar da annabi sama ya zo zai bar garin Makka ya bagarin maka da shi da abokinsa sai na abubakar radiyallahu anhu haka manzon sama ya kalli makka ya ce wallahi inna Allah la ya'lamu annaki ahabbul biladi ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu ce wallahi Allah ya san wannan garin na maka shi na fusu wallahi ba dadan mutane na sun fitar da ini daga wannan garin ba ba zan fita ba kaga san kasa ko annabi sama yana son makka da aka koma madina manzallarsa sama ya tabbatar da madina ta zama garinsa sai ce allahumma ahbib ilaina almadinata ka hubbina li makkata aw ashad yace ya Allah ka sa mana san madina kaman yadda muke san makka ko fiye da haka kuma Allah ya karba addu'arsa daga nan manzallar sama bai tsaya kawai nan ba sai ce allahumma barik lana fi sa'ida allahumma barik lana fi muddina allahumma barik lana fi nakhilina ya ce ya Allah abin awonmu da za mu riƙa awo da shi ya Allah ka mana albarka a cikinsa ka sanya alkhairi madawwami a ciki sannan ya Allah madaukakin sarki dabino shi ne abincinmu ya Allah ka sanya mana albarka a cikin dabino annabi ibrahim a.s. ji addu'ar da ya makka saboda ya kawo ɗansa da matarsa a wajen dajin Allah ne إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون addu'a da yake ne ya Allah duk wani dan ice mai daɗi mai albarka ya Allah ka kawo shi makka to shine har yanzu mutanen makka suke ci addu'a annabi ibrahim alaihi salam in ka tafi makka lokacin zafi to dan iccen da baka taba zata zaka ganshi ba a lokacin sai ka ganshi in kana son kai research akan fruit ka je makka fruit din da baka taba gani ba dan iccen da baka taba ganin sa ba a ƙasar ku ba yadda zaka ka ganshi to ka je can kuma duk talaucin ka ka je can zaka ci in ka sa ma kanka kullun sai ka ci sai ka ci ka ci da safa ka ci da rana ka ci da iyaka kawai kai ta shiga bayi cikinka ya saki to amma ya mu muke yanzu darasin kenan ya mu muke muna son kasar mu wa yake ma kasarsa addu'a wani dan Najeriya ne yake ma kasarsa addu'a da ikhlasi ka tashi da daddare ba wanda ya ganka ka ce ya Allah wannan ƙasar tamu da ka zaunar da mu a cikin da ka halice mu a cikin ka halici kakanninmu da iyayenmu ka sa aka haife mu a cikinta ya Allah ya Allah ka ba ta kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ciki wannan ya kamata mu sa shi a ranmu fi hata hayauna ba mu da inda za mu rayu in ba nan ba sannan daga cikin darasin da wannan aya take karantar da mu annahu la dawama li bani adama fi dunya babu dawama ga dan adam a duniya domin Allah ta'ala ya ce mata'un ilahi wa mata'un ilahi kuma Allah ya ce Allah madaukaki saki bayan ya ce fi hata mutu a ciki za ku mutu kaga ashe akwai mutuwa so da kashe la baqa alil insani ba wani dan adam din da zai dawwama a ban kasa wanda ya san ba zai dawwama ba ya kamata ya wasa to Allah ya taimake mu Allah ya shirye mu sai Allah ta'ala ce ya bani adama يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا نعم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
Allah ta'ala ce ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam kad an zalna alaikum libasan haƙiƙa mun saukar muku da tufafi yuwari sau'atikum wanda yake rufe muku al'aurar warishan sannan kuma mun saukar muku da tufafi na ado walibasu taqwa a wata ƙira'a a wata ƙira'a walibasa taqwa sannan mun saukar muku da tufafi na taƙawa zalika khai tufafin takawan nan shi yafi zalika min ayatillah wannan yana cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun watakila ƴaƴan Adamu za su wa'azantu a game da wannan ni'imar da muka musu bayan Allah ta'ala ba mu labarin abin da ya faru da babanmu annabi Adam da bakar gabar da Allah subhanahu wataala ya kaddara tsakanin babanmu da Iblis to sai Allah ya dawo da magana zuwa gare mu mu ƴaƴan annabi Adam alaihi salam aka dawo da magana domin a mana a tuna mana ni'imomin da aka mana dama ayar surar duka tana tuna mana ni'imomin da Allah ya mana ne domin halitta baban mu annabi Adam an faɗa mana cewa ni'ima ce a gare mu da Allah ya ga dama sai ya sa mutum jikan iblis ne shi in an tashi za a faɗi salsalarsa sai a ce iblis ne kakan shi na ƙarshe amma Allah ta'ala cikin hikima sai ya sa zaɓaɓɓen bawansa annabi Adam a.s. ya zama kakanmu na farko wannan wajibi ne mu gode ma Allah a kansa to bayan nan Allah kuma ya girmama baban namu girmama babanmu girmama mu ne ya fifita shi akan sauran halittu kenan mu ma muna da daraja ke to daga nan kuma Allah sai zai bayyana mana wata ni'ima da ya mana ita ce ni'ima ta tufafi wadda aka cire ma annabi adam alaihi salam ita a aljanna sakamakon zunubin da ya yi ko sakamakon halu bai bi umarnin da Allah subhanahu wataala ya bashi to shine sai Allah yake cewa ya bani adam ya ku ya'yan adam ya'yan adam tun daga dan annabi adam na farko har zuwa ɗansa na ƙarshe wannan nida'in wannan kiran ya shige shi ya ku ya'yan adam qad anzalna alaikum libasan hakika mun saukar muku da tufafi ya aka saukar al'imamu fakhruddin razi ya ce yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da tufafi shine ai ya kaddara duk wani tufafi ana samun sani daga ruwa daga ƙasa in ka ɗauki roba yadin da aka yi shi na roba daga ina ake samun roba a ƙasa ake samun yadin da ake yin shi da audiga kaga sai ruwan sama ya sauka idan ruwan sama ya sauka sannan a shuka auduga ita kanta roba shuka ta ake yi sannan sai su fito sannan a ɗiba sannan sai a je a sana'antar da su yadda ake shine ma'anar saukarwa an saukan muku da ruwan sama a matsayin arziki wanda ta sanadiyarsa kuke samun tufafi kaga shine wannan saukarwa haka limamu fakhruddin razi ya ce sannan ya sake cewa Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cewa lokacin da ya umarci annabi Adam da Hawwa'u da su sako ƙasa sai kuma ya sa su suna da matabbata a cikin ƙasa to bayan nan sai ya bayyana musu abin da suke da bukata na rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta addini ya bayyana musu ya saukar musu daga cikin ababen da Allah ta'ala ya saukar ma annabi Adam alaihissalam da matarsa Hawwa'u a ban ƙasa akwai tufafi kaga tufafin nan ba ƙaramin ni'ima ba ce ni'ima ce babba ka kalli awakai ka kalli dabbobi a daji yadda suke rayuwa komin sanyi komin zafi ba su da kayan da suke samu uwa na kallon uba kai uwa na kallon 'ya'yanta haka sannan ‘ya'ya suna kallon uwarsu haka nan uba yana kallon ‘ya'yansa yana kallon tsaraicinsu sannan kuma ‘ya'ya suna kallon tsaraicin babansu dabbobi ke amma mu sai Allah ya sitirta ya ba mu tufafi wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ya ɗan adam zai zama a ganshi babu tufafi kana suranta wannan a cikin ƙwaƙwalwarka ka ce wata rana a ce ɗan adam gashi ya fito ba tufafi ya ake ganinsa kaga ƙarshen tashin hankali ke kuma wannan darajar sai ta bi ɗan adam har a kabarinsa har idan mutum ya mutu bai halasta a tsaraita shi bai halasta a tsaraita ɗan adam ba bayan ya mutu ko wankan gawa za a masa jinsinsa za su masa wankan gawa maza za su yi ma namiji wanka mata za su yi ma mata wanka ba a yadda su tsaraitar su rika kallon tsaraicinsa ba ba a yadda su rika kallon tsaraicinta ba in wanta mata in za a yi ma mutum wanka sai an lullube masa wannan sau'a din al'aurar tasa saboda me saboda mahimmancin tufafi sannan idan aka tashi za a tafi aje a rufe shi sai aka masa likkafani aka masa likafani aka bambanta tsakanin mace da namiji tufafin namiji likafanin namiji bai kai yawan tufafin likafanin mace ba mace alal akalla a mata likafani guda biyar ko ana da bukatar haka su shi kuma namiji a masa uku a masa uku kaga duk wannan girmamawa ce Allah ya girmama jinsin dan adam da tufafi a lokacin da yake da rai sannan lokacin da bayi da rai ma yana da tufafi sannan saboda mahimmancin tufafi idan aka tashi tsirara saboda Allah ya nuna mulkinsa a filin tashin alkiyama za a tashi tsirara ƙuratan hufatan babu takalmi babu tufafi to Allah zai zaɓi wasu wasu bayinsa nan take za a sa musu tufafi annabi sosai ya ce ibrahim awwalu man yuksa annabi ibrahim alayhi salam shine farkon wanda za a fara sa tufafi kaga girmamawa ce wannan sannan ‘yan aljanna ba za su tafi aljanna ba sai an sa musu tufafi sai an ba su tufafi sannan Allah zai zaɓi wasu a nan take a filin tashin alkiyama za a sa musu tufafi cikin waɗanda za a sa ma tufafi hadda iyaye waɗanda ‘ya'yansu suka haddace alkur'ani suka yi karatun ƙur'ani duk da hadisin malaman hadisi na tattaunawa a kansa amma za a sa ma iyaye waɗanda suka taimaki 'ya'yansu suka yi karatun ƙwa'ani suka koyi addini za a sa musu tufafi ni an mari an walida ka alaihima malabisu an warin min taji wal hula fa ma zannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi wa safwatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha jaa al qur'an mufassila ka gani ko mala mala ash-shatibi yace munna da farin ciki su tabbata a gare ka ya kai mahaddacin alkur'ani walidaka alaihi ma malabisu anwarin min at-taj wal ula iyayenka za a sanya musu asin da asin na daukaka da matsayi a sa musu kambi na zinariya Allah zai saka musu da wani to shine sai ce fa ma dhannukum bin najli inda jazaihi to shi ala ramman da ya haddace alqur'anin me sa me kake tsammanin matsayinsa a wajen Allah sai ce in baka sani ba ulaika ahlullahi wa safwatul mala waɗannan su ne mutanen Allah eh yan gaba gaban Allah wa safwatul mala kuma su ne zababbun halittu na Allah subhanahu wa ta'ala to kaga duk wannan me duk muhimmancin tufafi sannan daga cin abin da ke nuna maka mahimmancin tufafi ahkamul libas a musulunci a cikin littafan sunna da fiqh fadi gare ka'idojin tufafin namiji ka'idojin tufafin mace suna da yawa haka wannan ke shi yasa duk macen da ta yadda ta rika tabarruci tana fita babu tufafi to wannan ita ce lalatacciya wadda ta daukan makanta halaka kuma kazamiya ke. kuma wadda ba ta da daraja domin duk abu mai daraja lullube shi ake yi duk abu mai daraja lullube shi ake yi abin da bayi da daraja shi ke sai a bashi haka nan a fili duk wani abu mai daraja za ka ga ba a barin shi a fili ba a barin shi a fili ana sa shi a adana shi dan adam yana da daraja shi yasa Allah subhanahu wataala ya adana shi ya masa tufafi Allah ya rufa mana asiri al-sheikh al'alamatu ibn ashur yake cewa wannan faɗakarwa ce daga Allah cewa lallai tufafi yana cin asalin fitira abinda Allah ya halicci ɗan adam da shi Allah ya sa ma ɗan adam tufafi a zuciyarsa yana sanya sitirta kuma sannan ai ita fitira tana cikin usul na musulunci tana cikin tuwatsun musulunci wannan kenan yana nuna cewa lallai Allah ya girmama nau'in dan adam a lokacin da dan adam ya bayyana a ban kasa Allah ya girmama shi saboda tufafin da ya bashi sannan wannan raddi ne Allah yake ma mushrikai mushrikan da suka zaɓi su rika yin dawafi tsirara kafin zuwan musulunci tsirara ake dawafi maza su yi da rana mata kuma su yi da daddare wal iyazu billah shi yasa daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi makka ya zo an yi fatu maka ka'idar da ya ba su ya ce wa Allah ya tufanna ba'dal yawmi fil bilbaiti uryanu ka a sake samu daga yau ka a sake samu wani wanda zai zo yana da wafi tsirara wai ba za su ba za su ma Allah ta'ala da wafi a ɗakin sa mai alfarma da tufafin da suka saba mishi da su ba so daga idan mutum zai yi dawafi sai ya cire tufafin sai ya je yana dawafi tsirara maza da ranar mata da daddare wal iyazu billah ya za a kaga wannan ɗawafi mata ɗawafinsu suna faɗi suna aliyau mai yabdu ba'aduhu au kulluhu fa ma bada minhu fala uhillu suna batsa suna maganganu marasa kyau suna suna ɗawafin ka'aba fassara ba ta da daɗi wanda ya fahimci larabcin ya fahimta wanda kuma bai fahimta ba ba sai an fassara ba haka mata suke to kaga wannan raddi ne Allah yake musu ashe tufafi daraja tufafi suna da matsayi a musulunci tufafi a mahanga ta ƙwar'ani ƙwar'ani ya kasa tufafi kala hudu kala hudu kala ta farko ita ce wannan allibasun lazim shi ne faɗin Allah maɗaukakin saki da ya cewa ya bani adama kad an zalna alaikum libasan tufafi na tilas wanda mutum zai sa ya suturta kansa shi ne Allah ta'ala ce libasan yi wari sau atiku tufafin da ke lullube muku al'aurat kaga shi ne nau'in farko na tufafi wannan ɗan adam ba yi da uzuri musulmi bai da uzuri ya zama bai sa tufafin da zai lullube masa tufafin jikinsa ba wannan tufafi ne na tilas tufafi ne na tilas wajibi ne ya zama musulmi ya sa duk yadda zai ya samu tufafin da zai lullube jikinsa shi yasa yana da cilla wajibul haya yana cin ababen da suke na tilas a rayu ma damar ɗan adam zai rayu to yana buƙatar tufafi shi yasa tuntuna akwai tela tuntuna akwai masaki tuntuna ana telanci tuntuna ana saki tuntuna akwai su tunda Allah ya halicci ɗan adam a cin abin da ya karantar da ɗan adam akwai yadda zai yi ya saƙa kayan da zai sa ya rufe asirin jikinsa da kuma kayan da zai ɗinka ya rufa ma kansa asiri tuntuna akwai wannan in aka tambaye ka waye farkon tela waye shi ba za ka iya ganowa ba da ake cewa annabi idris annabi idris ba shi bane farkon tela kuma ma ba hadisi bane wannan ya tabbatar da shi amma dai in ya tabbata annabi idris tela ne to ba shi bane farkon tela domin kafinsa akwai adam akwai 'ya'yan annabi adam alaihi salam sannan annabi idris alaihi salam malamai suna sabani akan manzilarsa a cikin annabawa a wani mataki yake shin yana cikin jikokin annabi adam na kusa-kusa koko akwai tazara ma ne nisa tsakanin annabi idris alaihi salam da annabi adam alaihi salam duk waɗannan malamai sun yi magana kansa kaga wannan nau'i na farko kenan na tufafi shine allibasul ladhi wari sawata bani adam tufafin da ke lullaba al'aurar dan adam matansu da mazansu na biyu libasu zina shine Allah ta'ala ce wa risha rish abinda ake ce ma rish shine libasu zina ke tufafin ado kaga wannan kenan ne fauka ma yasuru sawa shi kuma yana saman abinda ne yana saman abinda ya rufe al'aura kamar misalin me kamar misalin kandi na sarakuna crown kaga wannan tufafi ne dan an cire shi ba wata ba wani aibi in baka sa shi ba ba za a ga aibin ka ba ko sai dai in mutum sarkin ne a ganshi kuma ya fito fada babu shi za a ga wani daban a inda suke ɗora shi ɗin sannan kamar misali rawani rawani na cikin libasu zina yana cikin arish rawani kaga baya cikin tufafin da ke lulluɓa asirin mutum baya ciki amma na ajo ne yana cin abin da ke ƙara ma ɗan adam kwarjini da daraja sannan hakanan nasif da mata suke sawa nasif shine zanin da suke ɗaurawa bayan zai kamar can wanda mawaƙi na jahiliya yake cewa saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalatu wattaqatna bil yadi yace tana tafiya sai zanin ta na sama sai ya faɗi shine an-nasif sukan sa shi a tsakiya kamar janjani su ƙara ɗaure jikinsu kuma suna yin ado da shi to tana tafiya sai na ta ya faɗi ya ce ba da gangan ta faɗar da shi ba sai ta je ta ɗauko abinda tana jin kunyanmu sai ta yi haka ta kau da fuskarta daga gare mu a jahiliya ba tun kafin zuwan musulunci akwai mata masu mutunci to ya za a yi musulma ta zo ita kuma ta banzatar da kanta ba fa zanin ta ya faɗi ba an nasif ne an nasif shine zaman zanin da ake ɗorawa bayan zani dan ado kamar janjami to kaga wannan yana ci daga cikin misalin libasu zina a rish akwai alhuli kayan ado karau da mata suke sa su sarƙa duk suna ciki ai sa shi ake ko wata sakhijuna hilyatan sai ce me talbasuna kaga ashe sawa ake libas domin yana tantance tsakanin namiji da mace da kaga da kaga wata halitta da sarƙa to mace ce in ko ba kare bane mutum da kaga mutum da sarƙa to mace ce in kuma ba kare ba ne shi in kare ne shi to ya ci gaba da sa sarka amma ba abin da ya haɗa namiji da sarka sai in kuma ɗan fursuna ne kuma ana ganin sarka fursuna an san daban take ita kata ce amma ka sa sarka da sunan kwalliya to ba musulmi ba ba ɗabi'an musulmi ba ce kana namiji na mata ne wannan haka awarwaro ko da wannan abin da kuke sa wasu suke sa yara matasa suke sa kaga mutum ya zo ya sa wani abu mai rubutu na kai ba agogo ba kawai mutum ga intima'in shi wai ga kulab ɗinsu a cire wannan abin kayar ba yi da fa'ida ko kuma yin wannan da kanika suke sawa wani wani dan washa ne ko dan me haka za gan shi baki a jikin su nan duk ba yi da fa'ida ba na maza ba ne na mata ne ka kyala mata su su ne za tu halhalin wa za tu sitari su ne masu labulai kuma su ne masu kayayyakin ado da Allah ya ta'ala ya tashi a cikin maza kaji ya ce wala yadribu wala yadribu bi arjulihim li yu'lama ma yukhfuna min zinatihim ba wannan aya amma sai ce ne wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna kaga dai harkan mata ce ake to kaga wannan kayan ado ke kuma dama su mata su aka san su da ado afa man yunashu awa man yunashu fil hilya wa huwa fil khisami ghayrun mubin sune yan ado sannan na uku shine libasu takwa kayan da ake sawa a zuciya a zuciya yake shine manzo sai ce attaqwa hahuna attaqwa hahu attaqwa hahu tun can da mawaƙi yana faɗa yana cewa idal mar'u lam yalbas libasan min tuqa fa kullu libasin yaqtab abin nan taqallaba taqallaba uryanan wa in kana kasiya haka abul atahi yayi faɗi idal mar'u lam yalbas libasan min tuqa idan dan adam bai sa tufafi na takawa a zuciyarsa ba to taqallaba uryanan sai ya juya ya zama zindir yake wa in kana kasiya ko da ya sanya manyan kaya yanzu mutumin da aka san shi lalatacce ne ya saba aikata masha'a da alfasha wal iyadu billah Allah ya tsare mu to waɗanda suka saba ganin sa ya aikata alfashin nan duk tufafin da yasa da sun gaisa sai suka ce kaman wani mutum ƴar uwarsa wadda suke fekewa da ita in ta ganshi sai ta ce ka ganshi kaman wani mutum tana faɗa ma ƴan uwanta ƙawayenta ce kaman wani mutum ka ganshi a cikin tufafi sai ka ce wani mutum to kaga shine libasu taqwa sannan tun can da mai waka yana faɗi yana cewa idhal mar'u lam yudnis min al-lu'mi ighdahu wa kullu libasin yartadihi jamilu in mutum bai lalata mutuncinsa da lalacewa ba to duk tufafin da zai sa za su masa kyau in ji as-samaw'al al-yahudi ɗaya daga cikin mawaka na madina tun kafin zuwan musulunci yake faɗin wannan magana إذا المرء لم يدنس من اللؤم إغضه فكل لباس يقتديه جميل yana nufin in dai kana da takawa a zuciyarka to duk tufafin da kasa za su ma kyau duk tufafin da kasa za su ma kyau domin asalin tufafi a zuciya yake sannan tufafi nau'i na ƙarshe na hudu su ne libasul miqaya su kuma Allah ta'ala ya ambace su a cikin suratul suratul nahl وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم su kuma kala biyu akwai alwiqaya min min adhal hadi wal bard akwai tufafin da ake sa waɗanda suke tsare ka a lokacin zafi in ana zafi sai ka sa tufafin da ba za ka rika jin zafi ba akwai su lema ma na cikin su tana cikin libasul wiqaya lema i lema na cikin libasul wiqaya lema da kake dagawa libas sannan kayan da mutum yake sa na ɗan shan iska mutum ya ɗan sha iska saboda ana tsananin zafi su ma duk suna cikin libasul wiqaya sannan sai libasul wiqaya min albard min azal bar wanda suke cuta na sanyi su kuma sai nau'i na biyu waɗancan matsayin su dai shi yasa Allah ta'ala sai ce sarabi da taqikumul harra bai faɗi liba sarabi da taqikumul albarda saboda an faɗi zafi to ashe sanyi ya fi a wani lokaci mutane suka fi bukatar tufafi lokacin sanyi sun fi bukatar tufafi ka kalli mutanen da suke rayuwa a kasashen sanyi-sanyi din nan misalin kamar a jihohin amerika irin su alaska da makamantansu ko ka tafi rasha ka kalli irin tufafin da suke sa kai ka je nan masar lokacin da suke da sanyi lokacin sanyinsu wajajen oktoba november december january za ka shiga kasuwa kana neman kayan da za ka yi tsaraba in ka je can da niyyar ka dawo ka kawo su gida nan saboda mu zafi ya fi yawa ba za ka samu kayan da za su dace da kai ba kawai sai dai ka je kai kayan nan masu gashi su za ka kawai ana saidawa a lokacin kaga sarabi da taqikumul harra kenan wal da ke sannan sai libasul wiqaya shi kuma me min alhaq tufafin yaki su kuma su ne adduhu silke silake da ake sawa bulletproof duk wannan tufafi ne da Allah subhanahu wataala ya ba dan adam shine duka bayan Allah ya faɗi sai ce zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkaru duka waɗannan suna cikin ayoyin da za a kalla a tabbatar da akwai Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa kuma an yi mana wannan bayanin ne la'allahum yadhakkaru saboda ana tsammanin mu wa'azantu mu zama mutanen kirki mu ba Allah haƙƙinsa mu bauta masa yadda ya kamata mu bauta masa mu gode masa kan mu saba masa Allah subhanahu wataala ya shirye mu da izinin Allah yau ne za mu rufe tafsir sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwanmu a wani lokacin ga wanda Allah ya kaddara masa haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci ya ba mu dama ta waɗannan kwanaki daidai guda 26 ba a yi ruwan sama da ya hana mu karatu ba sannan ba mu samu wani rashin lafiya da ya hana mu zo mu karatu ba sannan babu wani uzuri da ya zo ya tsaya a gaban mu ba mu samu dama mun yi karatu ba saboda haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda komai da kowa a hannunsa yake Allah subhanahu wataala ya kara mana ni'imominsa Allah ya tsare bayan haka a guguje lokaci ya tafi akwai jawabai kuma da za a gabatar na masallaci muna godiya ga kwamitin wannan masallaci a ƙarƙashin shugabancin babban limamin wannan masallaci malam ibrahim yahaya allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi a game da wannan dama da suka ba mu ta yin tafsiri a wannan masallaci allah ya saka musu da alkhairi allah madaukakin sarki ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen yi ma addini hidima da shi da waɗanda suke tama masa sannan muna godiya ga ƙungiyar jama'atu izalti bid'a wa iqamatus sunna ta zariya local government da kuma reshen tudun jikun da kewaye shugabanninsu na majalisar shugabanci da kuma majalisar agaji dukkansu muna godiya a gare su akan yadda suka zaɓo mu suka ce mu zo mai tafsiri a wannan waje muna godiya gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan alaran ma gashi nan kuna ganin sa tunda aka zuwa duk kwanakin nan da shi ake Allah ya saka masa da alkhairi wato malam Siboyi Suleiman Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa basira Allah madaukakin sarki da ya sa da mu da shi alkur'ani ya cece mu Allah ya kara mana san qur'ani ga baki ɗayan mu Allah ya sa alkur'ani ya zama abokin mu a duniya ya zama abokin mu a kabari kuma ya zama abokin mu a cikin aljanna mu ga karanta sha aljanna aljanna har musaffa sai mu rika yi insha Allah kai musaffa da take da daɗi in hadda kana da kyau ya kamata a yi ta aljanna ko bai kamata ba a to ka gani ko amin amin Allah ramma to sannan cikin waɗanda ya kamata dole sai mun ambace su a godiya akwai waɗanda suka kawo ni nan a motoci a mota akwai barista nasiru yusuf ladaninmu na masallacin juma'a jami'u shekhi dalhat salafi akwai saubana ibrahim akwai malam aminu adam allah ya saka musu da alkhairi ga baki ɗayansu sannan bayan haka waɗanda ya wajaba godiyar mu ta zo mu ambaci sunayensu a ƙarara aji su akwai masu ɗaukan mana karatuttuka wanda su suke yada waɗannan karatuttuka a social media da ake da su akwai malam ibrahim ali ladan wanda shine jagoransu akwai malam yusuf lawal yusuf akwai malam aliyu muhammad lawal akwai malam suleiman akwai malam abdulaziz aliyu duka waɗannan allah ya saka musu da alkhairi ba ƙaramar himma suke ba ladansu ladansu in bai zama daidai da namu ba mu da muke yin karatun to kila ya kusa saboda duk inda karatun nan ya kai to su suka yaɗa shi sannan daga ciki akwai waɗan wanda ya ɗauki nauyin sa wannan karatun musamman a gidan rediyo shi ma aikinsa irin na waɗannan bayan Allah za ka yi mamaki ka ji inda duk inda ƙarfin gidan rediyon nasu yake kaiwa ana jin wannan karatu wasu sukan aiko da tambaya wasu su kira haka nan su ce sun ji kaza to duk shi ma Allah ya saka masa da alkhairi wato ina nufin alhaji ya wakili Allah ƙara tsare shi Allah ƙara ma dukiyarsa albarka Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana irin su da yawa wannan gudunmuwa ce babba matuƙa sosai domin wasu ba su da damar da za su halarci tafsiri wasu ba su da wayoyin da in an sa karatun a harka da ake ta social media ta zamani ba su da damar da za su iya saukewa to gidan rediyon nan suke dogara da shi kuma dama tun can da shine abin da muka gada shine abin da muka gada tun ana garmaho ko so da haka Allah ya saka musu da alkhairi tun daga masu ɗaukar da masu yaɗawan duka ga baki da sannan yan agaji ga su nan muna ganin su ta kowace ƙofa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi da hidimar da suke Allah madaukakin saki ya taimake su Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah kada ya gajiyar da su yan agaji ba biyan su ake ba kun sani Allah ya saka musu da alkhairi dukkanin su ga baki daya sannan bayan haka ku mahalarta kuna da tasiri matuka bara wannan karatun da muka rika yi mutanen da muka rika zama da su muna karatu saboda dokar corona ba su fi mutum uku ba ko mutum hudu wata in an yi yawa ne wata rana akai ko mutum goma ne na kirga su ne suke zama kuma duk an ce kada wani ya kusanci wani lami sasa sai ka ce abin nan musa samir ɗaya ya tsaya can mita nawa mita biyu ko to kun ga bana ɗin nan sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya kama man haɗu domin shi karatu a gaban mutane yana da tasiri matuƙa ya fi karsashi ya fi daɗi kai kana ganin mai karatun sannan mai karatun yana ganin ka kana kallo idan wani abu ne da za a buga misali da ida kana kallon yadda mai karatun ya da idansa idan da bakinsa ya kana gani in jikinsa ya juya haka kaga yadda ya ba wani abin da za a ma alaye a kansa amma muka shiga ɗakuna muka yin karatu bara sai dai wanda Allah ya kaddara shi ya saurara shi kenan bai san yadda aka yi aka yi karatun wannan ni'ima ce shi yasa ranar da za a fara karatun na ce ku tuno da wannan ni'ima kan mu manta da ita ni'ima ce babba wannan ni'ima ta haɗuwar mu da muke sannan wani sanadiyar wannan karatun za ka ka daɗe baka gan shi ba a nan za ku gaisa yanzu tsawon kwanaki ashirin da shida da muka riƙa yi muna tafsirin nan Allah kaɗai san musafahar da aka yi da juna wadda ƙila an daɗe ba a yi ba to kaga tasirinsa sau da ka mahalarta suna da tasiri matuka al'imam ibn al-qayyim a cikin littafinsa alfawa'id yana faɗi cewa cikin mutanen da suka fi maka kyauta a duniya akwai mutanen da suka yadda ka sa musu shiriya a cikin zukatansu domin sun yadda su zama maka shaida ranar lahira cewa ka isar da saƙon Allah to kana da masoyan da suka wuce su sau da ku masoyanmu ne Allah ya sani muna son ku a cikin zuciyarmu kuma so dan Allah sau da muna godiya kuma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi ga baki ɗaya duka waɗanda ba mu faɗi sunansu ba da jinsinsu da tawanmu ga baki ɗaya malamanmu da suke zuwa su zo su ƙara mana ƙarfin gwiwa su zo su zauna ba don su koya ba sun zo ne domin su ƙarfafe mu muna musu godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi domin wani ya zo waje ya zauna kawai to ya ƙara mu waje albarka kuma ya sa wasu za su gan shi su masu su zo yanzu kana tsammani wuraren da wani minista ko wani gwamna yake zuwa tafsiri kasan iyakan mutanen da za su zo wani kawai don ya gan shi zai zo ana nan yana zuwa don ya ga gwamna ana nan sai ya zo don ya ga alkur'ani sai ya shiryu to kaga alkhairi so daga babban mutum ya zo wajen da ake yada addinin Allah karfafa wajen yake kaga sun cancanci a gode musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara ma rayuwarsu albarka ga baki daya duk waɗanda ba su ji an ambaci sunansu ba da jinsunsu to dukkansu Allah ya ambace su Allah madaukakin sarki ya gode musu ko da mu ba mu faɗe su da bakin mu ba Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah ya kaddara mana wata haduwar da zamu tayinta a cikin rahama da natsuwa da kuma lullubewan mala'iku domin muna fatan wannan hadisi da manzon sama ya faɗa cewa mutane ba su taɓa haɗuwa a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna dirasarsa suna mudarasa suna karanta mai Allah ya ce face sai Allah ta'ala lullube su da rahamarsa sannan mala'iku sun gewaye su sun musu faretin ban girma sannan kuma natsuwa za ta sauka a gare su muna fatan waɗannan abubuwan da annabi sama ya faɗa sun faru a kanmu kuma za su ci gaba da faruwa a kanmu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أخي جوابي جزاء